أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya fi adab al-hayat al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 157 na uku am ijabatuhu sallallahu alaihi wa sallam li da'wati ashabihi ila manazilihim تلبيته صلى الله عليه وسلم للدعوة في المنزل الذي استخدم مسجدا كان الصحابة يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازلهم كي ينتفعوا من فيد يمنه وبركته ومنهم من يجهز ركنا خاصا في بيته ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خائره ويستجيب لذلك ويستوقفنا هنا الحديث التالي فعن محمود بن الربيع العنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت, أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه ولم أستطيع أن آتي مسجده فأصلي لهم وددت أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتري فتصلي في مسلى مسلى فأتخذه مسلى فقال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال إتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال صلى الله عليه وسلم أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر نعم فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزير صنعناه له قال فصاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد ويبين هذا الحديث بوضوح مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتلبية دعوة أصحابه حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذلك الرجل المسن الذي لا يستطيع الهدور إلى المسجد بسبب مرضه وشيخوخته وذهب إليه ملبيا دعوته في اليوم التالي مباشرة wato amsa kiran manzala sallallahu alaihi wasallama da yake wa sahabbai idan suka gayyace shi zuwa gidajensu wato manzala yana amsa kiran sahabbai sun gayyace shi zuwa gidajensu yace ya amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da yi zuwa wani gida wanda aka yi buɗe masallaci a ciki masallaci gida ne wanda aka yi masallaci a cikin gida to sai shi wanda zai yi masallaci saboda dalili da za mu ji sai ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so masalla a wajen sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna gayyatar annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa gidajensu don me don su amfana da da falala da albarka da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama saboda idan manzan Allah ya zo gidansu zai musu addu'a to saboda amsa amfana da wannan addu'a addu'a manzan Allah sallallahu alaihi sallama amsashiya ce da haka suna Allah Allah shi yasa za mu ji tarihin wani sahabi da manzan Allah ya doso gidansa yana ta sallama ya ki amsawa yana kallon manzan Allah sallah har manzan Allah zai koma ya fito ya ce ya ina sallama ya ce ya rasu Allah ina ji so nake kai ta mana sallama ta mana sallama kai ta cewa Allah kai ta cewa amincin Allah ya tabbata a kanku shi ne ya ce ne ina son kai ta gaya mana haka to shi ne a cikinsu akwai wanda ya shirya wani waje na musamman a gidansa yana neman annabi sallallahu alaihi wasallama ya zai salla a wajen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya dadada musu ya ce ya amsa irin wannan kiran ya amsa wannan kiran za mu fahimci haka wannan hadisi wanda zai shiyar da mu zuwa ga haka hadisin Muhammadu dan Rabi al-Ansari sa Itba dan Malik yana daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ji yakin Badar kuma mutumin Madina ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah bana gani wato gani na yayi kasa kasa bana gani sosai kuma ni ne ka sani nake zuwa masallaci akwai masallacin anguwansu shi yake zuwa yake musulmanci yace ni ne limamin mutane na kuma tsakanin gidansa da masallaci akwai rafi akwai rafi kullum sai ya tsallaka da haka haka kullum yake zuwa yace yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan damuna ta yi to rafin sai ya cika ruwa ya kawo ba daman gashi baya gani kaga da yana gani ne ma na zai ringa zuwa yace sai ruwa ya zo wato ya hana shi tsallakewa sai ya shiga tsakanina da mutanen ba na iya zuwa masallacinsu na yi sallah da haka ina so ya rasulallah tuna gidana akwai fili ina son ka zo zan cire wani waje idan aka samu wannan sai na ringa mana na ringa limanci a gidan game da shi wajen wajen musalla wajen yin sallah da haka ina son ka zo kai zaka so masalla a wajen shine sai manzo Allah ya ce in Allah ya yarda in Allah ya zan yi zan zo ku ji wannan annabi ne yake cewa in Allah ya yarda amma kawai yanzu mun zo mutum ya zo ya shirga magana ba ruwan shi da insha Allah na musulmi kawai ce za a yi zai yi zai yi zai yi zai yi ba kyau yana cikin abin da Allah yake ta jarrabin mutane ba sa ganewa eh ba sa ganewa duk abin da za ka yi da mun kai musulmi Allah ya ce maka wala ta kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wani ne na Allah har ka yadda ka ce zan yi wani abu sai ka ce in Allah ya yarda in ya yarda a yi to gaba ɗaya ma in ka kalli sabarin musulunci da rayuwar mu ai a cikin na ji suratul isra'il nan ne Allah me yake cewa Allah ya ce rabbukum a'lamu bikum sai ya ce in yasha yarhamkum wa in yasha yu'azibukum ko wa ma arsalnaka alaihim wakila Allah ya ce shi Allah shi ya san ku da shi ya halice ku ya san wajen ku ya san cikin ku ya san wani wayan ku ya san duk dabarun ku da duk hane sai Allah ya ce in yaso zai muku rahama Allah kai mana rahama in mutum ya gane wani in Allah ya so sai ma rahama da hane ka sai Allah ya sai ta kai ma rahama shine in kuma bai so ba fa Allah ya azaba daman kowa ya cancanci azaba a gwarai da gaske muka yanzu a bai cancanci azaba ba wanda duk yake da duk wanda yake da waya wanda yake da waya yana sa data a ya cancanci azaba in ƙara faɗa na wani sani dai baka gane ba amma kowa ya gane kowa ya ce na abu a dole bayani na ai na ce duk wanda yake da waya yake sa data yana shiga facebook to ya cancanci azabar Allah sai dai kawai rahamar Allah an zuba ku gane ba yawwa to alhamdulillah Allah kai mana rahama saboda me saban Allah ne dare da rana saba da yamma abin da kake gani na ana akwai abin da kana gani Allah yana tsine ma wallahi shi Allah ya ba wasa da me Allah ya ce mana ne Allah ce ya yi kullu mu'minina na ya gadunna ko ya kullu mu'minina ya guddu min kullu mu'minina ya guddu min abu sarihim wa ya fazu furujahu Allah ya ce ka ga mu'minai su ringa nutsayi da su wani ban kana tafiya kenan ka ga mata ta fito ba da ba ba da wannan Allah ya ce ka nutsa ido mata ma Allah ya ce musu kullul mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wannan umarni ne na Allah to dama wannan ba ma wai gudu ba dama ka bude kallon zaka yi na kai ka sa kudin da Allah ya baka ma kashiya da kudin da Allah ya baka maimakon ka gode ma sai zaka saba mar da shi kuma gobe Allah ya kara ma wani saboda me su wanda suka shi abin daman can wato ba abin da shi din ya samu yanzu na gwan al'umma kamar irin wannan abubuwa social media shi din yanzu kawai kwanciyar sa yayi saboda me duk abin da dan adam zai Allah ya fushi da shi ya sa a ciki mata ne suke tuɗa tsirara fa suke ɗaukan kansu wasu suna zina suna turawa ku ce mun a'a ba zina ake turawa jama'a cikin wayoyi ana kallo ana zina mata na buɗe tsirecinta tana gwada wa mutane abinda Allah ya hana musulmi ya gani abinda Allah ya ce ko da hanya ne ta hada ka rufe idonka domin ma kawai ya isa zuwa ta mutane duk su mutu to wannan bangare ke shi yasa kaga atrocities da ake ta yi a duniya yana da yawa kullum sai karuwa yake saboda zuciya tana lalacewa in zuciya ta lalace magana ya kare zuciya ita ce dan adam Allah ya mada kusin sarki ya sanya zukatan mu su ne mu in zuciya ta yi kyau to mutum ya yi kyau in ta lalace duk wani maganan babban riga da wani canji duk rabu da su na in zuciya ta lalace mutum ya zama ya lalace to wannan za ka gani ba ba ba babba ba ba yaro ba baka ji wani yana cewa wai sarkin garinsu in ya zauna yana kallon fim in ba tsayawa yara sai su zo su daɗe a bayan sarki o ku za bari ba sarki ne ya haɗe a kujera sai ya sa data abin shi to yaran garin har suna sai su zogo ta babu sani ba suna kallo yaro yake cewa a mai gari ma haka shi ma yake kallo sun ga mai gari ma haka yake da haka abubuwa ne wanda suke musijo ne shi yasa ka ga maganan a ga daidai sai gyaran Allah shi yasa ka ga abubuwan in ka kalli inda kwado kwado kwado kwadan ma har yana kwadewa ka san wani kwadan ma za ka iya mamance kayan cikin salatin ta yanzu kwaɗin da muke fuskanta ma har sai ka kasa gane da mai aka kwaɗa shi inda aka daddare sa dan ma ana ta addu'a eh dan ana addu'a dama Allah ya faɗa kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'uku dama da addu'a ko mai Allah zai da ku faqad kazabtu fa sawfa yakunu lizama Allah tsare mu wannan wannan wannan sahabi da ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace in Allah ya yarda ni wato wace wannan kalma ce ma ta san ne ta na'am manzo Allah yace in Allah ya yarda zan yi to shine sai itiba ne ce ba shagari sai kawai muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho gidanmu da hantsi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho gidanmu da hantsi tare da sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ma hadda abubakar radiyallahu anhu lokacin da rana ta dan daga shine sai mazala ya nemi izini aka masa izini mazala da ya shigo gidan bai zauna ba sai ya ce ina kake so na yi sallah a wajen wato ka nuna min da kake so na yi sallah a gidan naka sai ce sai na nuna masa wani gefe a cikin gidan mazala kawai sai ya tafi ya yi kabbara ya ce mu ma sai muka yi kabbara dama mun shirya muka yi kabbara wato a bayansa wannan yana nuna ma sahabbai na zama da alwala ko kaga inda kai da zaka ce banne alwali annabi banne ya alwala ko kaga kawai shi sai kabbara kawai sai mu muka yi kabbara eh wannan shine salo da idan mutum yana kan musamman wannan lokacin da nake ciki mutum ya koyi zama da alwala ko a gida ko a gida kake in alwala ka ta kare ka tashi ka sake kuma ka koyi raka'a biyu in kai alwala kuma wannan raka'a ba ta da lokaci yanzu zaka ji rayuwarka ta canza gaskiya ba ta da lokaci duk lokacin da kai alwalarka ta kare ka sake saboda tsaro ne babba ya fi haɗa ka da ɗan sanda da bindiga eh ya fi haɗa ka da ɗan sanda da bindiga da haka ya ce muka yi sahu muka yi kabbara a bayan mazala sai mana sallah raka a biyu to sai muka dora annabi sallah sallama wani dan abin lasawa ana kiran shi a khazira ana yin shi shi ma kamar yadda ka san ka san mafi yawa abincin laraba daga fulawa na babu yin biredi na sai dan nama na wato ana cakuɗa sai yadda ka san fizza fizza haka sai muka dora ramu wa annabi sallallahu alaihi wasallama muka ce da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ga gama bai gama nuna ba wannan sai ya sa labari ya yadu a gari cewa manzo Allah na gidansu to kaga kuwa ba wanda zai ji manzo Allah ya zo anguwansu na ya ce kafin ka ce kwabo mutane sun cika gidanmu ba mu san yawansu ba kawai aka ringa ullowa labari yana ta kaiwa kai ga annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya zo an gom gashi gashi sai ana ta zuba ana ta zuba yace gidanmu ya zama mutane sun cika shine hatta shama fil baiti rijalun zawu adad masu yawa to shine mala yace wannan hadisin yana bayyana mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato bada muhimmanci wajen amsa kiran sahabbansa yake wato yake amsa kiransu ya amsa kiran wannan dattijo na wannan ya tsufa fi itiban wanda yake bai iya zuwa masallaci saboda rashin lafiya da kuma tsufa ya amsa kiransu don ya je gidansa wato kuma ya amsa kiran ya je gidan washe gari alhamdulillah eh kallo eh oh kana kallo kallon me ka ga ai bayani eh kace kallon haram a faɗa mana eh haram ne ko in an ce ka sa a musulunci akwai saboda an adam ba a cewa yana tafiya rutsa ido ya rufe ido ba sai ya karo to idan mutum na tafiya hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai idan sai ya hada kan abin da yake haramun ne ya gani to umarnin musulunci shine sai ya kau da kai shi da ake cewa nan kallon shi bai da zunubi na ka gane ai wannan kallon bai da zunubi amma in ya zama na biyu fa na in mutum ya jaddada yawwa to kaga wannan shi wannan haramun shi ana rubuta masa zunubi shine magana yawa shi ma wallahi ka yana na ya kura ma sosai yawa wai ce in yi kallo ɗaya amma sai bai kauce bai ya kura sosai ai an wuce ai kaga ta ɗin musulunci kenan da kuma mutumin da ya san Allah ya san shi Allah ba a masa na wa asiru qawlakum ne aw jaharu bi innahu alimun ba ku ji Allah ya ce ya alam kha'ilatul ayin ba a shine satan gani idan misali yanzu zan kalli a hara muna tare da ku ba sai kun san na kalla ba misali idan wata ta zuciya zan kalle ta sai ne kaman ba kallon ta nake ba na ku ba na ku sani ba zan taci kallo haka shine Allah ya ce ya san wannan satan kallon ya alamu kha'inatal ayin wa ma tukhfi sudur da abin da kira za su ka tsoye da Allah ya sa sanar da su zaka shi Allah kawai ka ji tsoronsa ka huta shi kenan fattakuni ya ulul albab Allah ce kuma ka hankali ku ji tsoro na kawai shi kenan magana ta kare Allah ya samu ji tsoron shi haramun sosai haram complete kuwa ba wani larura haka dai za ka yi wato ai ka san su gaba ɗaya wannan da salon da aka fito da su ai da gangan ake wannan salon ai ko uniform na jami'a da aka sa yara har yaran musulmi ai da gangan aka yi domin an ma da an mai da jami'a kamar waje ne na nuna tsiraici yarinya ko tana sa rigar ta mutunci in ta shiga jami'a sai ta dinga sa kaya marasa kyau saboda wannan shine alamar cewa ita yar jami'a ce wanda kuma ƙarya ne duk aikin mai hude ne yawa mata daga da gangan suke yi akwai wata mata da ta zo daga finland finland ta zo plateau state ta zo wata makarantar yara maza kuma ta yi irin ta yi ticin na wani tsawon lokaci akwai wani a jos shi ma ɗan duniya ne ya neme ta ya mai da ita karuwata sai ya zama sun shaƙu da shi to shi ne take gaya wa sirrin me ya kawo ta gaba ɗaya ma program ɗinta da aka bata a samun ɗinta shi ne ta zo ta tabbatar da ta koya wa yara guda arba'in zina maza fa wannan na gaya muku a plato ya faru kuma na ba muku ba wai labari ne na kaji an ji ba a wannan labari ne na gaske wai assignment din lokacin ma da take mar sallama za ta koma ne ta gama assignment ɗinta shine take mar bayanin ainihin me yasa suka zo ita nata assignment ɗin kenan za a suna ta zo makarantar yara fa samari masu sowa maza ita ɗin ta tabbatar da cewa yara arba'in sun iya zina saboda in suka koyi zina da ita nan gaba da 'ya'yan musulmi za su koma na kaga ai an shuka wata shuka don karka ɗaukawa an kyale ka ne kana ta harkar ka abubuwa da yawa suna nan suna faruwa an kaji sai kaji kamar tatsuniya eh kai mutum ka je na kai mutum da ita ba eh ran kiyama za ka gan ku kuna mutum da ita ran kiyama za ka gan ku kuna mutum da ita ba mutum kuka yi ba na shi ne ahi jama'a aikin gonaci wallahi akwai shari a ciki kuma shari ne wanda ba za mu iya bari ba sai dai mutum ya kula wala akwai shari kuma da gangan karkacewa da wasa a da gangan suka shirya amma kuma in Allah ya taimaki mutum sai ka ga ya tsatsara abubuwa ina da yana da hankali shi zai kiyaye amma sharin da aka yi bai da kyau ai wasu da nan suka aka rubuta su akwai manyan mu da yawa daga da aka rubuta su yawa za ka ga mutum ya ɗauki sakatariya mata sakatariya mata inda aiki za a yi ba matsala amma ƙarshe sai ta zama sakatariyar sosai na? ai kun gane ai sakatariyar take zama sosai eh za su ga har ma su shirya su yi tafiya ƙasan waje da shi eh wannan ba labari ba ne yana ta faru na? suna suna abubuwan mamaki ma yana faruwa da aka so shi daman ba yahudi abin da yake fata kenan a rayuwar ta har gitse mu yi duk abin da Allah zai yi fushi da mu shi yake mana fata Allah ce ma ma yayi wa dulau ta kuruna ko kafa kafaru su abin da suke so shine yanda suka kafirce kuma ku kafirce fata ku nuna sawa'a sai ku zama daidai a wajen Allah duk a dora ku a wutar tare shi ne ya fasara a Allah kiyaye shi ne amma su Allah ya gaya mana me suke so suna son mu lalace mu kibin Allah inda za ta haɗa su da mu wuta za su shiga so suke mu raka su dole ne musulmi ya zama yana sane da waɗannan abubuwa kuma yana takosa sa'a muka ci Allah yana ana yana gafara Allah yana gafara Allah yana rahama Allah yana tausayin mu kaga sai mu ta tuba na mu ta tuba amma kuma mutum ya kiyaye eh duk abin da zai san zai iya kauce masa ya kokari ya kauce masa eh wannan shine Allah ya tsare mu alaikum salam wallahi wajen dawa wajen dawa wajen dawa duk amma da shi wajen shirme wajen hauka har musulunci ma ai social media fitar da shi in ba ku sani ba ai social media ma ɓarnar da yawa musulunci ma yana da girma wataƙila wani yana ga kaman ana yana bullo na malami na wa'azi amma akwai ɓarna da ya aka wa addini kaga social media yanzu ya mai da kowa malam ai kun ga wannan kuma musiba ce kowa yanzu malam kowa kowa malami kowa sai ya shiga ya danna kawai na ya faɗi magana ya watsa ta na yawa ya fatawa kowa yanzu ya faɗa ya watsa kuma ya je ya yi taggowar kan musulmi daman wani yana neman abin da yake yi yana neman support sai so ya samu shi kenan ai ya je wani malami ma ya ya ce wani malamin da ka san shi kai da haka a garin da yake a inda yake ma ko salamu alaikum ba zai iya ga mutane amma a social media zai iya harba to shi kanshi barna shi aka wa addini saboda ba haka musulunci yake ba yana daga cikin barnan da social media wa musulunci ya sa wasu wanda ba su kai sun kawo ba za su iya zagin malamai na? eh in ka duba cin mutuncin da ake ga malamai ina nufin duka guda biyu ko guda nawa ne da manya-manyan su nawa ne manya-manyan a a malamai ne ƙungiyoyin musulunci manya-manyan ƙungiyoyin musulunci su nawa ne izala da dariƙa a nan dai kaga mafi yawa yanzu duk inda ka tara mutane yanzu ka tara mutum ɗari in ka ce yan izala su yi nan yan dariƙa su yi nan da wuya ka ga mutum ashirin sun rage akun gana wata da wuya mutum ashirin sun rage yawa misali ka ake nan kenan mafi yawa to kowannan zage-zagen tsakanin iza da riga ai barna ce da addini ai barna ce babba saboda ba ku gane barnan ma ba mu askewa ba wallahi sai ƴaƴan masu tasowa abinda ake samu za su taso da raina addini za su taso da cewa addinin ma a ce duk hayaniya ce wannan idan yaro ya taso da wannan shi kanshi ya taso a kafiri wanda ya taso a kan musulunci a ne ya kafiri ne amma kuma yanzu akwai masu fada shi a rabu da shi da wannan abubuwan nasu kawai wannan shi ya gaji ya ce wannan ya yi challenge wannan wannan ya yi challenge wannan shi su ma kansu duk ba su gane abun ba wani yaro yake fara to kaga yanzu shi ne zai gano na complain kuwa a shi ayi faɗar radda shi radda ai kare ta Allah ne ya da simple definition ɗin shi kenan in Allah ya ce wani abun fari ne duk wanda ya ce baki ne ya radda na yawa ai shi ne haka dole ne akwai bukatan mu ɓadan da za su mana ma da sauƙi akan 'ya'yanmu dama 'ya'yan wanda suka musu tarbiyya kun gane masu wa yaran mu tarbiya yanzu daga yan kwallo na sai yan dirama sai yan tiktok na sai yan facebook sai yan whatsapp su ne to kuma sai suka taso da wannan shi yasa hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan gaba za a nemi mutane a masallaci a rasa ai ba wani abu ne zai faru in yanzu ƴaƴan ba za su ringa zuwa sallah ba waye zai zo masallaci na mu ka ai ba mun ringa zama ba kenan za ka waye gari yanzu yanzu dukkan mu nan in ka zo bayan shekara ɗari da hamsin ba kuwa a da hamsin na su da hamsin ha na ce da dukkan mu bayan shekara ɗari da hamsin ka zo nan na tabbatar ma zan rance ma da Allah ba kuwa na a yayan mu na nan mara sai kuma ka gani kenan kaga in su ba za su zo sallah ba kenan a maganar masallaci ba kuwa ya tabbata ai shi ne ba wani abu ne ko ba wani abu ne su ne za su zo sallah ƴaƴan su musu tarbiyya su zo sallah na kuma ƴaƴan su haka haka kamar da iyayen mu suka yi mana mu ma muka zo da ai masallatan iyayen mu ne a ciki haka na abin yake su kokarin da suke shine generation da zai zo ya zama wani irin lalataccen generation yawa kuma da da ake yi lalata mutum shine a sa masa son duniya ya wuce misali a sa masa ƙin lahira ya wuce misali shi kenan an gama da mutum yau a sa masa ƙin mutuwa shi kawai ba zai mutu ba eh shi kenan ya sanya duniya a gaba ita kaɗai ya sani ya ta ci ga ya tabu shi kenan magana ta ƙare Allah ya tsare ka zaɓe ta ne yawa ha wato bayanin da ban san ban ji bayanin da shi wani ba amma na san bayanin da maluma suke yi shine bayanin matsayin Najeriya suna bambanciya mutane garin garin addini garin musulunci ba sai suna musun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mutanen da duk suka sanya mata ta zama shugaban su ba za su yi nasara ba hadisan na nan su abin da suke cewa wannan duka a a garin musulmi kenan amma nan kwaɗin da ake ciki ba garin musulmi ba ne ka gane mu kadai shi ya sa ya cewa mata kowa ma za ta iya ina ga ban san bai san me faɗa ba amma ina ga maganar kenan cewa nan mu ba ba ƙasar musulmi ba ne ina nan ba ƙasar musulmi ba mulkin musulunci ake ba ba ƙurani ba ne da haka wancan hadisan da duka suna kan al'umma ne idan suna shari'a Allah to tunda babu kenan za su iya mata na iya tsayawa ta yi duk abin da za ta yi a cikin wannan irin tsarin mulki saboda mai ba tsarin mulkin Allah ba ne eh dalilin da manzo Allah ya faɗa hadisin kenan ina ga ma abinda argument din da malaman suke yi ne ba ba ina ga ma wai haka yake ba shi abin da yake wani malami ya faɗa wanda suke cewa za a yi zabe cewa Najeriya ba wai shari'ar musulunci ake ba kuma ai ba shi aka yi za a yi nasarar mu dan an zabi mata namijin ma da aka zaba an yi nasara ne a ba ga maza na aka zaba an yi nasara ne na ka gane magana ba ya magana ta yi wai ko za a yi nasara in an zaɓe ta yanzu ba kalma da annabi ya faɗa tana nan ba za a yi nasaran ba amma shin ba za a zaɓe ta ba yanzu saboda me saboda nan ba shari'a ake ba cewa ai tana tsayawa ciyaman sakatare ga su nan ga su nan shi ne magana alaikum salam karambanin mai zina ya sa shi wankan janaba a wannan ba musulunci ba ne a'a wato in mutum ya yi zina ba zai wankan janaba ba na? na wato idan ana koyar da wankan janaba ba ana koya mai zina ba ne ko ana magana musulmi ne da iyalinsa amma ana magana ba ta yi daidai ba yi to bukadara sai ya je saɓon Allah ya yi zina shi ba zai wanka ba a a kwarai da gaske akwai wani tsoho da a masallaci ya tashi bayan an yi wa'azi ya tsufa ba ya ce ai shi ya ɗauka shi wanda ya zina ne yake wankan janaba da haka wannan ba gaskiya ba ne ko mutum zina ya zai yi wankan janaba saboda in bai wankan janaba ya nuna ba zai yi sallah ba ina nufin ya daina baya sallah kenan ya nuna ba zai ibada da haka wannan kawai wata magana ce wata iri na duk da cewa ba da shi ake ba don ba so ake je yi zinan ba ana maganar da mata aure ne amma ba yana nuna wai wanda ya zina ba zai yi wankan janaba ba Allah kiyaye na muri sun yi nazari kenan ta ba da sadaka da yawa kenan na to shi dai wato malamai to Allah ya saka musu da ne na eh ai su ma ka san ba wai ba wai ba sa kuskure bane ina nufin wannan shine magana na bacin aski idan goma to samari ta samarin ne zan mana hadisan guda biyu haka nan duk da suna nan hadisin ummu salma radiyallahu anha da hadisin nana aisha radiyallahu anha malumma wasu sun tafi akan cewa hadisin nana aisha ya goge hadisin nana salma wasu ka ce bai goge shi ba da haka abinda malumma suka yi bayani duk in ka bibiye su haka yake idan mutum ya zube bi bai aski ba bai cire wani abu ba a jikin gashin jikinsa zai samu lada har ranar sallah idan kuma ya cire to bai aikata haramun ba bai samu ladan sunna ba shine bai zama haramun ba yana shine bayani a takaice wallahu a'lam na bai yi affectin layyarsa ba gaskiya yana shi ne sakamakon samari na duk bayanan da da suka yi don ko a cikin a'imma daga ci a'imma nan maliku shafi'i hanafi hanafi su uku nan sun tafi akan hadisin na na aisha shi amur bin hamal ne ya tafi akan hadisin na na salma haka ala kulli hali in mutum ya yi ya samu lada shi da abin fahimta idan kuma mutum bai iya ba saboda wata larura shi kenan bai taba layyarsa ba layyarsa rana ya bai da zuwa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله